أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ يضري لنا بهذا المحضر ولتعطشي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله زام تقبى cikin karatun shira da tafsir na maulan mushir islam wa sa'arat al-anam an ajib ram ya sai radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anabi amin da zamu yi zama wanga na 56 kenan za mu tashi wa rafa'ana fawqahum ad-dura na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa rafa'ana fawqahum ad-dura bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'du bis-sabt wa akhadna minhum mithaqan ghaliza
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور كما سيمك دوكك طور على الجبل دوسي فوقهم بربشنسو بميثاقهم da alƙawalin da aka ɗauka da su lamma nazala tauratu yayin da a taura ta sauka imtana umiyar amali biyu sai suka ƙi aiki da tauran faƙala a jibrilu jabal turi fawqahum qadar maskarihim sai malaika jibrilu ya ɗaukaka ya ɗauki dutsi na tur a qadar maskarihim gwargwadon rindinarsu fada'ahum ila al-amali bit tawra sai kiraye su zuwa aiki da at-tawra wannan da suka ce ba za su yi aiki da ita ba wa illa tabbaqahu alaihim in suka ki zai sabka zai sakar da wannan dutsen akan su baki da zai rufa shi akan su wa qulna lahum wa qulna lahum udkhulul baba haka nan wa qulna lahum muka ce musu wa huwa muzillun alaihim lokacin nan dutsen nan ke akan su ya musu inuwa ku shiga kowa ai alƙarya ta ana ne ku shiga wannan alƙaryan sujadan kuna masu sujudi kuna masu yin sujada ma'ana sujuda in ina'in sujada ta sunkuyawa wa kullu lam la ta'addu fi sabt hakan nan muka ce musu kar muka ce musu kar ku ƙetare iyaka a ran asabar ma'ana la ta'addu fi sabti bisdiyajil hitana fi kar ku ƙetare iyaka a ranar asabar da yin harautan kihahe jami'ai na kihi a hitan jami'ai na hut a fi a cikin wannan rana ta asabar duka wa khazna minu misaqan galizan sai muka rike alƙawali mai kauri mai ƙarhi mai nauyi ala zalika afsa wannan fa naqadu sai suka warware shi hadhihi al-qisas kullun taqaddamat fi suratul baqara sai yace duka wannan kisosin kisoshin sun gabata a cikin surat sura ta baqara fa lihadha iktadabaha saboda saboda haka ne yayyanke ta nan Qur'ani da yake wadanta a nan wannan karin yake yayyanke ta yake wadanta a yayyanke ya khuzu jumlatan wa yaktasiru hatta addada al-anwa kullan sai dauki wata jumla daga ciki ya takaita har sai da ya kididdiga baki ɗaya nau'o'in dukan su dukan su na'am fa bima naqadim
فبما نقدهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
وبما نقدهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طوى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بوتانا عظيما فبما نقدهم تدليل وروريوا على قول الناس لعناهم سيمك لأنشيسو بسبب نقدهم saboda dalilin warware wannan ta alƙawari da suka yi misaqahum ta alƙawarin da suka yi wa kufrihim kuma ta dalilin kafircewa da suka yi bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa qatlihim dan bi'a kuma da kashewar annabawa da suka yi bi ghairi naqin ba tare da wani haƙi ba ma'ana zulman akan zalunci wa qawlihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam qulubuna ghulf hakan nan saboda faɗar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai zukatansu rihe suke la ta'i kalaman ba ta iya rike wata magana ba ta la ta'i kalamaka ba ta iya rike magana ka bal bari dai taba Allahu alaiha a khatama Allahu Allah ya rihe ne akan ta da kufrihim dalilin kafircin su da suka yi fala ta'i wazan sai suka kasance zukatan nasu ba sa iya kiyaye wani wa'azi fala yu'minuna illa qalila ba za ka same su suna ba da gaskiya ba sai ‘yan kaɗan minhum daga cikinsu ka Abdullahi bin Salamin wa ashabu tamkar a wa ashabi tamkar Abdullahi dan Salam da abokaninsa wa bi kufrin saniyan bi Isa bin Maryam kuma saboda dalilin kafircewan su da suka yi dai karo na biyu da Isa dan Maryamu alaihi salam al-yahudu fa'alu hadha fi zamanin Musa sun aikata wannan da abubuwan da aka hadi na a ayoyin da suka gabata sun aikata su ne a zamanin annabi Musa wazadu kubran sai suka kara wani kafirci kuma lamma kafaru bi Isa alayhi salam yayin da suka kafirce da annabi Isa amince Allah ya tabbata a gare shi wa qawlihim ala maryam utan azima kuma har yau duk an musu wannan saboda fadar su da suka yi ta wani kiran ƙarya mai girma ala maryam hausa maryam alayhi salam mahaifiyar annabi Isa haizar muha bi zina ta inda suka jefe ta da aiki na zina wa qawlihim qul
wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما نعم نعم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم كما dalilin duka wani abubuwan ya same su har dalilin da faɗar da suka yi cewa inna qatalnal masiha isa ibn maryam wai mu mu muka kashe mun kashe almasihu shine isa dan maryam rasulullah ma'aikin Allah fi zamihim a cikin raya wasu wannan ma wai sun haɗi ne akan izgili eh wanda kuke cewa ma'aikin Allah mun kai shi wai su ba ba ba su imani da cewa shi ma'aikin Allah bane ba eh wanda kuke cewa ma'aikin Allah mun kashe shi wannan fi zami a cikin raya wasu a cikin abin da suke tsammani wasu suna cewa suke tsammanin su sun kashe al-yahudu kazabu kazabu bi Isa wa rama ummuhu annaha zaniyat zaniyatun su yahudawa sun kareta annabi Isa kuma suka jefi ma'aikata shi da cewa ita mazinaciya ce wannan isa wala da zina kuma cewa shi annabi isa wai dan zina ne wala sami al anbiya ba ya ma cikin annabawa fa da ai isa alayhim sai annabi isa ya musu addu'a kala sai annabi isa ya ce ya rabbi ya ubangiji in kuntu ruhaka in har na kasance ni ruhin ka ne wa kalimatuka kuma kalimar kace fa ahlik man sabbani wa sabba ummi Allah ka halakar da wanda ya zage ni ya zage mahaifiyata wa amsikhum qiradatan wa kanazira canza musu halitta su koma birrai da aladu fa musiku kullum qiradatan wa khanazira sai aka shafe su baki ɗayan su aka maida su birrai da aladai falamma khafa yahudu min da'wati isa alaihim yahudawa yayin da suka yi tsoron addu'an isa a kansu ta'amaru ala qatlihi sai suka hada kansu suka yi makarkashiya a sa kashin shi suka kulla makarkashiya yadda za su yi su kashe shi aradu an yaktulu sun yi nufin su kashe shi fa arsalu man yaktuluhu fi mahalli sai suka aika sai suka aika wanda zai je ya kashe shi a inda yake falamma aradu qatalahu yayin da suka yi nufin kashe shi rafa'ahu Allah sai Allah ya dauka ya dauka kashi yayi sama da shi kama sai ya ci ila sama kamar yadda zai zo cewa Allah yayi ya dauka ya dauka shi ila sama zuwa sama wa alqa shubahu ala aduhi sai Allah ya je wa kaman shi kamar annabi Isa akan makiyin shi allazi dakhala alaihi wanda ya shigo wajen annabi Isa dan ya kashe annabi Isa shine mai suna Tatyanusu falamma ja'u yayin da suka zo wara'auhu suka ganshi zannu annahu isa sai suka ji cewa shine isa alayhi salam shi wannan tsariya su shi aka turo shi ya kashe isa annabi isa da yazo sai Allah ya jewa mai kama ta annabi isa to su yahuda da suka ganshi faqa sai suka ji cewa annahu isa sai suka ji cewa shine shine isa faqatalu sai suka kashe shi wa qalu bayan sai suka sun kashe sai suka ce alwajhu wajhu isa huska dai wannan huska ce ta isa wal jismu jismu ta dayanis amma sauran jikin jikin ta dayanus in kana haza isa fa aina ta dayanus in wannan isa ne to ina ta dayanus shi da muka tura kashe shi wa in kana haza ta dayanus fa aina isa in ko wannan ta dayanus ne to ina isan yake wa zalika amma tare da wannan tajarra'u sai suka yi tsaurin kai Allah kazi absai ƙarya وقالوا سكت إنك تنل المسيح عيسى بن مريم رسول الله من كشي المسيح عيسى بن مريم ما يكن الله بمجموع ذلك da taron wannan baki daya wannan abubuwan da ya gabata saboda wannan layukan da aka zana azabahum Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai musu azaba wa qala takziban lahum kuma ya faɗi yana mai karyata su wa ma qatalu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su cire shi ba wannan kisan da suka yi ba su ba shi suka ma haka ba walakin sai walakin sai da shubiha lahum an saka musu kamani alqallahu shibahu ala aduwihi Allah ya je wa kamar shi ne a samu kiyin shi almaktul wanda aka kashe fa qutila sai aka shi wa suliba aka tsire shi aka gice shi wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min a sani da wa'anda suka sassaba a cikin shi fi Isa a cikin Annabi Isa la fi shakkin minhu lalle suna cikin wani irin gokonto dangance da shi min katili daga min hukin nan min katili daga kashe wadda suka mai lalle suna cikin shaku ba su da tabbacewa su kashe shi lamma ra'ul maqtula yayin da suka abin kashewa wanda aka kashe nan alwaju waju isa huska tashi huska annabi isa ce wal jasadu laysa bi jasadihi amman jikin ba jikin shi bane da khalahum shakkun azimu sai wani kokonto mai girma ya shige su malahum bihi ba su da wata hujja bihi bi katili da kashe shi wato ba su da wani abu bihi da kashe shi min ilimin na wani ilimi illati ba zan face ko sai bibiyan zato zato kawai suke bi lakin ittaba uzanna kawai dai sun bi zato ne fakat kawai allazi takhayyalu wanda suka raya shi suka zace shi annahum qatalu cewa su sun kashe shi wa ma qatalu yaqinan amma ba su kashe shi ba a gaskiyar lamari alhaqu gaskiya dai annahum ma qatalu isa cewa su ba su kashe annabi isa ba bal bal dai rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi ila mahallin ridahu zuwa wani bigire na yardarsa Allah au ila sama'i ko zuwa samarsa wa kana Allahu azizan Allah ya kasance mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkin sa hakiman kuma gwani ne fi suni a cikin halittarsa
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به babu wani ahadun mutum ɗaya min ahli kitabi daga mazuwa littafi illa layuminan nabi face lalle sai ya ba da gaskiya bihi bi isa da annabi isa kabla mauti gabanin mutuwarsa wa yau mana kiyama ce kunu isa ran tashi kiyama annabi isa zai kasance a alema kansu shahidan mai shaida ne bima fa'alu da abin da suka aikata shi haza isa ruhul lahi wannan shine isa ruhin allah dallal fariqani fi haqi isa alyahud wan nasara jama'an nan guda biyu sun bata a cikin haƙƙin annabi isa yahudawa da nasaru masu addinin kiristanci kenan alyahudu su yahudawa farradu a fi haƙi sun yi sakaki a cikin haƙƙinsa su sakaki suka yi hatta ja'aluhu wala da zina wa ummahu zaniyatan saboda tsaba sakaki a cikin haƙƙin shi mara sun yi sako sako sun basu kai haƙƙin nan suka yi wasa da haƙƙin shi sai suka ce ma suka sanya shi kawai wai shi dan zina ne kuma ma'aikiyar shi mazinaciya ce wan nasara rafa'uhu fawqa qadrihi su ko nasara masu addinin kiristanci sai suka ɗaukaka shi birbishin ƙadarinsa har ya wuce darajarsa hatta ja'aluhu ibnan lillahi har suka sanya shi wai ɗa ne na Allah aw huwa Allah kuka ce kuka ce a shine ma Allah wa hadha adatu llahi fi kulli khalifatin shau yace wannan ita ce al'adan Allah a cikin duk wani halifa na Allah labudda min ifra'in wa tafridin ba makawa duk wani halifa na Allah sai an yi an zurhawa cikin lamarin shi kuma an yi sakaki man farrada fi haƙi shaƙiya don da sakaci a cikin haƙin shi ya tsiyata ya shaƙiya bi ya tsiyata da shi da wannan sakacin da yayi wa man afarada wanda kuma yayi zuruhawa hatta ja'alahu fawqa al-ubudiyyati har sai da sanya shi ya ɗaukaka shi birbishin kasancewar shi bawa bauta kenan ja'alahu ilahan hamma ya akka ya sanya shi ya zo wani abin bauta wa huwa aidan shaƙiya bihi to shi ma ya tsiyata da shi duk wanda ya ɗauke shi wannan a gehen guda biyu kowanne ne in aka ɗauki bawa wannan an tsiyata wato duk an ɗauki aka ɗauki halifan Allah a wannan matsayin kowanne daga cikinsu an tsiyata isa alayhi salatu wasalam khalaqahu Allah min ruhi yanda abu yake shi isa aminci a cikin aminci Allah tabbata gare shi Allah ya halice shi ne min ruhihi daga ruhinsa kama khalaqa adam kamar yadda ya halici annabi adam inna masali isa inda Allah ka masali adam Allah tabaraka ta'ala ce misalin annabi isa a wurin Allah ka misalin annabi adam walakin sai dai kullu insani khalaqahu Allah wanda Allah Allah ya halice shi yanfakhu fihi ruhan Allah yana busa mai wani rai ne min ruhi daga daga ransa fa bi hadha ruhu fa bi hadha ruhi yakunu insana da wannan ran ne da Allah ke busawa mutum mutum yake zama mutum walakin sai dai kullu insani khalaqahu Allah ay kullu insani walakin al-ghalib ولكن الغالب من بني من بني البشر يكونون في أفلاذ آبائهم وأرحام أمهاتهم سيدا ما في رجاي daga su ‘yan Adam suna kasancewa ne a cikin tsatsanni na ma'aifansu maza da kuma ma'aihuannai ma'aihu kenan na iyayensu mata fa yanzu da hazar ruh sai wannan suna a cikin wannan halin sun sabko daga tsatsannin ma'aifansu maza cikin wato cikin zuwa ma'aihuwa ko ma'aihui ma'aihun ne jami'in da ma'aihuwa yana bani wahala na mata na uwayensu mata sai Allah ya busa rai a ciki kamar da yadda zo cikin cikin hadisi yana cewa kowanne ne zai zai zai kwana arba'in yana lutfa yana gudan mani sannan ya kwana arba'in yana gudan shini sannan ya kwana arba'in yana gudan tsoka sannan a busa rai a cikin shi ko to wannan a cikin ciki mutum yana cikin ciki ake wannan busar ran idza nazala hazaru tamayyazal insan in wannan ruhin in ya sabaka lokacin nan mutum tamayyazal insan min jamil min jamil makhluqati sai mutum ya bambanta da wato daga baki ɗayan ababen halitta bi hazar ruh da wannan ruhin wa hazar ruh da kala fi mari wannan shi wannan wannan ruhin ya shiga a cikin a Maryam ce bigari wasilatul rijali ba tare da wasida ba tare da tsakani na mazaje ba fahamalat sai ta dauki ciki da Isa da Annabi Isa wa wada'atu fil hini kuma ta ajiye shi take ta dauki cikin shi ya zama mutum ta ajiye shi take ba ja Isa ruhan mahaban sai Annabi Isa ya zo a tsatsaban wato tsantsan ruhi فلهذا أثر روحه أكثر من تأثير بني من تأثير بني بني البشر ruhin shi yake da tasiri yayi tasiri fiye da tasirin na ɗan adam li'annahu lam yamurra bi aslabi rijali domin shi bai bi ta tsannin mazaje ba wala fi arhamin nisa'i kun bai bi ta ma'aihon ne na mata ba inna ma nazala ruhu kawai ruhin ne ya sabka wani shika fi maryam aka busa shi a cikin maryam fa hamala sai ta dauki cikin shi ta dauki cikin shi wa wada atfilihin kuma ta aje shi take inna allah tabaraka ta'ala dan dai allah tabaraka ta'ala kana shi allah ya kasance wala shay'a ma'ahu babu komai tare da shi huwa al'ana ala ma alayhi kana har yanzu ma yana abu yana yana yanda abu sa abin da ya kasance kin kamar yadda ya kasance ba komai tare da shi to har yanzu yana nan babu komai tare da shi kamar yadda ya zo cikin hadisi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai na Ali ya cika wannan zubar ta karshe huwa yace wa huwa al'ana alama alaihi kana a wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana Allahu wala shay'a kana Allahu wala shay'a ma'ahu Allah ya kasance babu komi tare da shi sai na alai ce wa huwa al'ana alama alaikana sai yanzu ma yana a nan babu komi tare da shi a sayan da ya kasance lamma arada izhara wujuda ghayr wujudi da Allah ya yi nin samar da samuwa wadda ba samuwar shi ba tajalla fil haqiqatil muhammadiyya sai tajalli a cikin haqiqa muhammadiyya fa hiya awwalu tajallin barza min zatil aliyati hakika muhammadiya ita ce harkon tajalli wanda ya bayyana daga zati madaukakiya falihaza saboda wannan ne ya kulin rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da musu Allah tabbata gare shi yake cewa ana minallahi wal mu'minuna minni ni daga Allah nike su ko mu'minai daga gare ni suke kuma ya zo cikin hadisi walaula kama kharabtu shay'an ya maki Allah ba dan kai ba da ban halarci komai ba insha Allah tabaraka taala kuma ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa ana min nurin layi ni daga hasken Allah nake wal mu'minuna min nuri su ko mu'minai daga haske na suke ana min Allah wal mu'minuna min ruhi ni daga Allah nake su ko mu'minai daga ruhi na suke hazar ruhu huwa al-haqiqatul muhammadiyya wannan ruhi shine ake ce ma haqiqa muhammadiyya سمي في الحديث بأسماء منها أن an ambace shi a cikin hadisi da wasu da sunaye wasu sunaye min hana daga cikin sunayen da aka ambace su yazo a cikin hadisi an-nuru cewa shi haske ne min haddurratul bayda yana daga cikin sunayen nan gwal horin gwal shine addurratul bayda min harruhu yazo a cikin wani hadisi da shi sunan shi ar-ruhu kawai wato ruhi min ha malakun malakun karubi ya zo a cikin wani hadisi da sunan mala'ika bakarube malakun ya zo a cikin wani hadisi malakun muhitsin bil mala'ika shi wani mala'iku ne wanda ya kewaye baki ɗaya mala'iku kama annal mala'ikata muhitsatan ko muhitsatun dai khabar kama annal mala'ikata muhitsatun bi banil bashar kama yadda mala'iku suke kewaye da dan adam da mutane wa hadha kullan wannan duka ibaratun an muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani abin lura ne da annabi muhammadu ya da mutum Allah tabbata gare shi duka wannan ana nihin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa zakara Allahu annahu lamma awjada adama haka Allah tabaraka taala ya ambata cewa lokacin da ya samar da annabi adam da faka fi min ruhi sai busa a cikin shi da ran shi zalika ruhu wannan ran huwa ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine ruhi na annabi muhammadu ya da mutum Allah tabbata gare shi walamma khalaqa ibn adam min sulalatin min ma'in mahin da Allah ya halitta dan adam daga silale wani abin zarawa min ma'in mahin daga ruwa wanda yake wulakantacce shine mani silale ne wani abin zarawa ne saboda shi mani namiji ma da yake zuwa ya shiga cikin ma'aiwa ta mace ina ji a ilimin zamani da aka dakkake ko dubulle ko mulika ne ma ko to muliya ce mulmuna ta ɗayan yamanin wanda ke akwai wani ƙwara-ƙwara miliyan ɗaya ne ko mulika wani mulika ne to cikin mulikan nan ɗaya ɗaya ke shiga to shi ne ake shi yasa ya ce min sulalatin min ma'in wani abin zarawa silale daga cikin ruwa na mani da Allah ya zaro shi da faka fi min ruhi sai ya busa a cikin shi da ruhin shi wa isa alayhi salatu wassalam shi isa ya da mutu Allah sabata a gare shi na faka fihi min ruhi aidan shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi busa a cikin shi da ran shi daga ran shi walamma kana al-arwahu da rayuka suka kasance fil azali tun azal ma sufufan sahu sahu ne kana ruhu isa alayhi salatu wasalam huwa allazi yali ruha muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhu annabi isa tsaya da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance shine ke bibiya ga ruhin annabi muhammad tsaya da mutum Allah tabbata gare shi mubasharatan kai tsaye fa da hada saboda wannan lam yakun bainahu wa bainahu nabiyyun bai kasance tsakanin saba da tsakanin shi akwai wani annabi tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi tsakani wani hada saboda haka ne ma'ana wajen aike ai wajen aike annabi annabi sa shine karshen annabawan daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi tsakanin su wani haza saboda wannan ne lam yati bi wasitatil aba'i shi bai zo ta wasida ta iyaye ba mun ya ce wasida da Hausa wannan intermediate sani ko sani yawa to bai zo da diwashi tsatul abai bai zo da tsani na iyaye ba inna ma abu muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawai ba kowa ne ba matsayin mahaifin shi sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta fata gare shi ba kana isa qawiyan sai annabi sai karan sai mai karfi ne bi hadhihi alquwa da wannan karfin akthar min ruhi min ruhi ghairihi ma mai karfi ne yadda ruhin waninsa ala anna kullu ruhin tajarrada min al-aghyari wa ishtaghala billahi tabaraka wa ta'ala وفني عن وجودي واستغرق في وجود الحق تصرف في الكائنات كلا او كسرا cewa amsa cewa kowane ruhi yanda mutane suke da ruhi kowa Allah ya saka mai ruhi to kowane ruhi kowane mutum tajarrada miyal aghyari da zai tsiryanta daga barin aghyaru tuwanin Allah washtagala billahi ya shagaltu da Allah tabaraka ta'ala wa faniya an wujudihi ya kare daga samuwarsa wastagaraka fi fi fi wujudil haqi ya durmi a cikin samuwa ta Allah tabaraka wa ta'ala shine gaskiya to tasarrafa fil kainati zai tasarrufi cikin kasantattu wannan ya karanta ko ya yawaita irin tsariyanta ya danganta da yanda ya tsiriyanta yanda mutum ya bar gairu da gairiyatu yanda mutum ya bar kowa yana nihi Allah to yanda iya daidai kusancin mutum daidai tasarrufin mutum wa isa lamma kana aqwahu annabi isa da kasance shine mafi karfin su wa qarabahum ila ruhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi kusancin su zuwa ruhin annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aqallahum mulabasatan kuma shine mafi karancin cuɗanyar su ma al ashiyai da ababe cuɗanya da ababe shine ba ba da wasu kaya sai na jikin shi bai da kowa bai da komi bai da gidan shiga bai da kawai haka nan saboda tsaban shi bai cuɗanya da komi ba to kana tasirin ruhi azam sai tasirin ran shi ya kasance shine mafi girma min tasirin ruhi gairi daga tasirin ruhi na waninsa walaysa illa juz'an min ruhi muhammadin fakat duka wannan shi bai kasance komai ba sai wani yanki ne daga cikin ruhi na annabi muhammadu kawai sallallahu alaihi wasallam kazalika jibrilu sumiya ruhan hakan nan malaika jibril an ambace shi ruhi wa huwa min ruhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin ruhi daga ruhi ne na annabi muhammad sai da mutane ta fata gare shi wa ma qataluhu wa ma salabu basu kashe basu kashe shi ba annabi isa wa ma salabu basu tsire shi ba walakin sai dai shubbiya lahum an sa musu kama ne kawai wa innal ladzina ikhtalafu fi san dai wanda suka samu sabani a cikin shi la fi shakkin minhu lalle suna cikin wani irin kokonto a cikin shi wato daga daga daga sha'anin shi cewa sun kashe shi ko ba su kashe shi ba malam bihi min ilmi malahum bihi ba su da wani abu bihi ma'ana bi katlihi da kashe shi min ilmi na daga sani illati ba azzan face kawai sai biyar zato lakin yattabi'una zanna allazi allazi takhayyalu kawai suna bibiyan zato ne wanda suka raya shi wanda suka zace shi abinda suka zata ko suke bibiya wa ma qatalu yaqinan amma basu kashe basu kashe basu kashe shi ba a gaskiya bal bali dai rafa'ahu Allah Allah ya dauka shi ilai zuwa gare shi ila mahalli ridahu zuwa wani mahalli na yardarsa wa kana Allah azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne hakiman mai hikima ne gwani ne walamma kana alwaladu sirra abihi da ɗa ya kasance kamar da ya zo a cikin hadisi alwalar sirru abi da ɗa ya kasance shi ɗa sirri ne na ma'aifin shi kana min haƙi isa alaihi salatu wasalam an yakuna ruhaniyan to haƙi ne akan annabi isa ya kasance shi ma ruhani ne wato shi ruhi ne kawai la yazharu lahu jismu wani jiki baya bayyana akan shi lakin sai dai bi haisu annahu nafakar ruhu nufikar ruhu fi maryam ta inda an yi an busa rai an busa ruhi a cikin Maryam wa Maryam iltazzat bizalika ita ma Maryam ce ta ji dadi da aka mata wannan busan ran bizalika nafi da wannan busan fa nazala minha maniyun ka sa'ir misai sai mani ya sabaka daga gare ta kamar yanda yake sabaka dai a sauran mata min mani Maryam daga mani Maryam ne buniya jasad da wato daga ruwan Maryam ne buniya jasad jasadu Isa aka gina jikin Annabi Isa ba da haka ba laula zalika ba da wannan ba la kana ruhaniyan laysa lahu jasad jasad da haka zance kawai ruhi ne tsantsan shi bai da jiki wala ma kana waladu ghaliban yashbahu ma tushahidu almar'atu hal almuwaqa da kuma da ya kasance mafi rinjayen lokaci yana kama da abinda mace take duban shi lokacin da- da lokacin saduwa rubbama tanzuru ila shay'in fa fa yashmilu waladu zalika yakan kasance mace tana ta- tana duban wani abu sai yaron sai kama da wani abin da take duba waka haza shi nasi miraran sai yace wannan ya abu ko a cikin mutane so da yawa fa da haza saboda wannan ne la yumkinu nafiyul waladi an abihi bi adami shibi aw bi shibi bayiwa a kore ɗa ga mahaifin shi saboda kama ko ko rishin kama saboda rishin kama a aibe kama da uban shi ba ce ba dan shi bane ba ko ko a saboda yayi kama da shi yayi kama da wani a ce ai ko ko a kawai kama da wani ko dan wancan ne a ba ya haka ja'a rajulu ila rasul ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo jama'a ki Allah tsaya da mun sallah tabbata gare shi fa kala sai ce ana rajulun abyad ni mutum ne fari wa mar'ati bayda kuma ta ta fara ce wa kharaja lana waladun aswad sai da baki yayi tar gare mu ta ashi da baki laysa minni yace wannan ba dana ne ba dana ne ba qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi ce hal inda kun min iblis shin kuna da kuna da raquma qala na amsa yace eh hal fi aswad tu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai baki daga cikin su qala na amsa yace eh akwai qala naza'ahu irqum min zalikal jamal al aswad yace wani wata jijiya ce ta fizge shi daga cikin jijiyar wa'an wannan raƙumin baki fa ala haza sau'a absa wannan ya ta shibahu ko shi eh, to na'am shibahu bi mujarrad ru'yatil mar'ati li shay'in kama tana zauwa da da kawai matsiriyacin ganin mace ga wani abu kawai mace saboda ta kalli wani abu abin eh, wannan kama tana iya zuwa dan yana zuwa da wannan kama kanat kanat kanat imra'atun yuwaqiwa zawjuha wata mace ta kasance mijinta yana abukan mata wayya tanzuru ila dubbain lokacin da suke saduwa sai kasance ita tana kallon wani dabba ne da ake ce mai dubbu kamar wani dabba ne dabce ce kamar ya ya dara kura bai kai zaki ba kamar shi ba sheki ba shekin dawa ba kuma da irin wani irin dabba ta gace dabka dabka da ake ce musu dubbu larabci to tana kallon wa'annan ikhtalata sun cuɗanya wa'annan dabbobin nan guda biyu bayyana ya daya gaba gare ta fa sha alwaladu bi arba'i qawa'in dan da tayewa sai ya zo da kawuwa guda hudu wa arba'a ayun da kuma idanu guda guda hudu kuma shubu ma kana tanzuru hal mawaqi'a kawai kama da abin da ta kasance tana duba lokacin da suke saduwa din fa lihaza saboda wannan ne ja Isa alaihi salatu wasalam ashba bir ruhaniyina annabi Isa yazo ya fi kama da ruhanai minhu minar jismaniya daga ma masu jiki gashi da jiki amma himmash da ayyukan shi yayi kama da ma- wanda suke ruhanai ne kawai wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi babu wani ɗaya daga cikin mazuwa litai ahadun illa la yu'minanna bihi face sai ya ba da gaskiya da shi da yikin nan da Isa da Annabi Isa qabla mautihi gabanin mutuwarsa alkitabi alkitabi la ya mutu hatta yu'mina bi isa shi duk wani bakitabe ba zai mutu ba sai ya bada gaskiya da annabi isa wannan wannan kenan a wafada Naj- wafadu najran ismani fihim yahudun wa fihim nasara a wa'anda suka zo daga najran abba kitabe suka zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu ga so biyu ne cikin su akwai yahudawa kuma akwai masu addinin kiristanci nasaru qala lahum rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ramu Allah sabata gare shi yake musu aslimu wailakum aslimu ku miƙa wuya ku musulunta kai can ku ku musulunta kawai antum ta'lamuna anni ana an-nabiyyu allazi zukira fi tawra kun san ni ni ne annabi wanda aka ambata a cikin taura wal injil da injila fa qala yahud sai yahuda suka ce ma'azallahi an nu'mina bika wa anta ta'uddu isa min al-anbiya suka ce Allah ya kiyaye da mu ba da gaskiya da kai alhali ko kai kana kirga annabi isa daga cikin annabawa kai da kana dauka isa ma daga cikin annabawa wa huwa ma huwa illa waladu harami shi ko ba komai ne sai dan haramu in ji su wa qalat firqatu nasara ma'azallah an nu'mina bika wa anta tasubu isa alayhi salatu wasalam su kiristoci sai suka ce su ko Allah ya kiyaye nan ba da gaskiya da kai alhali kana zagin annabi kana zagin isa aminci a cikin aminci Allah tabbata gare shi qala rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa asubuhu ma ma ki Allah ya da aminci Allah tabbata gare shi ya tambaye su yace ah, ta kaka nake zagin shi ya za ku ce ina zagin shi qalu sai suka ce taqulu abdul lillahi kai cewa kake bawa bawa ne na Allah qala qala umar qala umar rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da mun ce Allah ya tabbata gare shi ce lan yastankiba almasihu an yakuna abdan lillahi ai shi kanshi almasihu isa baya cewa shi ba ba bawan Allah bane baya ki ya kasance shi bawan Allah ne qalu sai suka ce laysa abdan lillahi shi ba ba bawan Allah ba ba bawa ne ga Allah ba inna ma huwa waladu lahu aw huwa aw huwa Allah aw al-alihatu thalatha kawai dai shi a ɗa ne gare shi ko kuma shi ne Allahn koko a allolin guda uku ne ɗayan guda uku ne kafar alfarika ne duka waɗannan jama'a guda biyu sai suka kafarta fali haza saboda wani ne kullu ahadin minhum ko wani ɗaya daga cikin su idza atahu al-maut in mutuwa ta zo masa wa ayana malakal maut yaga mala'ikan mutuwa da idanunsa ya ci malaku bi isa mala'ika sai ya zo masa da annabi isa ya kula hu sai ya ce masa hatta tu'mina bi Isa har sai ka ba da gaskiya da Isa wa yu'mina bi sai ba da gaskiya da shi kenan ya ba da gaskiya da shi cewa yashe ba Allah bane ba kuma ba abinda ya zata mu yawancan suka zabata mana cewa shi ba ba ba, ba dan zina bane ba to bihi kabla mutu wannan gabanin mutuwan shi gabanin shi mutuwan shi ba kitaban kenan a wannan a wannan ma'anai au koko anna Allah sai akhiru nuzul Isa Allah zai jinkirtar da sabkar annabi Isa Allah tabaraka taala lamma rafa Isa ila samai da Allah tabaraka taala yayin da ya dokaka annabi Isa zuwa sama kana yumkinu an yarudda wuhinan ya wai abin mai yuwa Allah ya maido shi da shi take a lokacin hatta ya alamu annahu laysa huwa al-maqtul har su san da cewa ba shine wanda suka kashe ba walakin sai dai akhara Allah nuzulahu Allah ya jinkirta da sabkansa ila akhir zamani har zuwa karshen zamani qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutane sabata gare shi yace sayan zirfikum ibnu maryama hakaman adalan yaqtulu al-khinzira wa yuksiru saliba wa yarfa'u al-jizyata wa ya'dilu wa ya'dilu yuqimu al-adalata fi al-ardi wa yufidu al-mala hatta la yaqbalahu ahad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asannu Isa dan Maryama zai sabka a cikin ku yana mai hukunci da yana mai hukunci da adalci ya kashe alkhinzir ba su suna cin alkhinzir ba ya kashe alade haramta musu shi kuma ya karya gice salibu wanda suke ana ana cewa shine aka shine aka shaka tsire su kamar dolan bautar su ma suna suna shi ya zai karya wannan wa yarfu jizyata ya dauke jizya kuma wa ya'dilu lahu kamar lahun da wanda ake dora ma asali su alhaliki su ake dora ma lahun to annabi isa dai zai zai dauke shi zai kuma zai adalci yuqimul adalata zai tabbatar da adalci akan kasa wa yufidul mala zai kwaranyo da dukiya zamanin shi za a yi kudi hatta la yakbalu hada har sai kai ba ma mai karbar dukiya kana yawo da kudi wanda zaka kana neman wanda zaka wasar ka karsa kowa yana da kudi wannan hadisi ne izan kenan qabla mautihi gabanin mutuwarsa da aka ce mautihi hikin nan addamiru aidu ila isa damirin wannan a wannan fasara yana komawa zuwa annabi isa gabanin mutuwan annabi isa laisa min ahli kitabi ahadun babu wani ɗaya daga cikin mazuwa littafi illa wasa yu'minu bi isa face sai ya ba da gaskiya da annabi isa qabla mauti isa gabanin mutuwa annabi isa ila yanzu ila yunziruhu allah fi akhir zamani yayin da Allah zai saukar da shi a ƙarshen zamani khatiman lil wilayatil muhammadiyyati yana mai kasancewa cikamaki na na wilaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wilaya amma kenan tashrifan li hadhihi umma dan girmamawa ga wannan al'umma a fala wilayata ba'da nuzul isa babu wata walitaka bayan sabkar annabi isa wannan shine ita ce wilaya amma yawa huwa khatamul akbar shine cikamaki mafi girma wanda zai zo ya cike walitaka al'amma na'am na ganin kin wa man kiyamati yakunu alaihim shahida ran tashin kiyama kuma zai kasancewa mai shaida ne a kansu bima fa'aluhu da abin da suka aikata shi fa bi zulmi allazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Yana ganin na ai ai ba nan kan aya ne ko zulmi. Yawwa sunan ya kamata mu tsaya cin sallah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم